muna isar da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna muna wanga lokaci wanda muka yi fatansa kwanuka da dama ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da babban arziki shine ziyaran malaminmu kamar yadda muka sani malam abdullah gadon kaya malam ya yi tafiya daga najeriya zuwa birmingham da ikon allah da yanwaye da suka yi taimako kiran malam malam ya zo wannan gida muna roƙon ubangijin allah subhanahu wa ta'ala ya sa zaman da malam dai nan har lokacinsa ya kai ya koma inda zai koma Allah koma da shi gida lafiya muna kuma rokan Allah subhanahu wataala Allah saka ma malan da alkhairi ubangijin Allah subhanahu wataala da wanda maluman mu suke in wa khasatan maluman sunna muna gode ma ubangijin Allah kuma muna musu addu'a ubangijin Allah kiyaye su Allah kiyaye muna maluman mu Allah subhanahu wataala muke roka ya sa ayyukan da suke yin cikin mizanin hasanatunsu ba da bata lokaci ba kafin mu mika abin magana zuwa ga camanmu ya yi muna introduction malam da game da abin da damu saulara wurin malam muna son malam hatif ya zo muna tilawa kamar yadda kuka sani malam na cikin gida tare da shi kuma akwai malamin karamin malami ne shi ma muna masa addu'a insha Allah wata rana shi ma ya shiga matsayin malam insha Allah fale tafaddal mashkur jazakallah khair
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا ولا يمسنا فيها لغوب
التكبير التكبير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله malam hatif Allah kara ilimi Allah kara fahimta dazun kafin mu shigo nake magana da shi na ce mai gaskiya muna wahalar da shi amma abu ne da muke son tun yanzu kafin ya kai lokacin shi shi ma zai shiga matsayin malam insha Allah shi ma ya fara koyo wani abu sai sa muna masa addu'a dan malam ne Allah subhanahu wataala kara masa fahimta gurin kowane mahaifi kenan ina ga kamar duk wanda ke cikin wannan gida kamar yadda ku sani karantar wanda ake ma yara cikin wannan gida mafi muhimmancin abin da muka sa gaba farko shine tahfizul qur'an qur'ani qur'ani shike shugabantar da duk ilimin da ke cikin duniya gabadiya idan yaro ya samu qur'ani ya haddace qur'ani sauran karatun da ke bayan duka sauki ne idan Allah ya so Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da qur'ani ya arzuta mu da yaya wanda da su haddace qur'ani Qur'ani ya zamanto muna ceto ranar tashin kiyama ba da bata lokaci ba insha Allah mun mika abin magana zuwa ga chairman mu ya ci gaba da introduction zaman da damu yi da game da malam insha Allah sai mu ci gaba da program jazakumullah khair
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna gode ma Allah kuma muna kara ma Allah godiya da irin wannan na'ima da muka samu na wannan babban malamin na ya shigo muna a cikin wannan gida yau ga malam na tare da mu tun sakaren jiya muna doko malam tun from airport malam ya so mu aiki kuma ba aikin wasa ba kamar yanzu za ku cikin wannan social media ana share mana na sokowa no street zuwa janaiza zuwa kabari malam bai futa ba jiya malam ya bada hutuba a cikin wannan gida ya kare kuma ya karasa zuwa ga daru toloba ya je ba da karatu yanzu da muka fito leicester muna leicester yan leicester suke ba mu labari ce kuma ai karatun na jiya kuka yi kusan ya kashe mutanen na jiya suka duba malam wai over 60,000 jiya aka aka fula wannan karatun na jiya malam yayi a takbir yanzu shi mu taimaka mu wane ne malam malam bai need introduction amma kuna bi na bashin wani information da na samu tare da malam da yake ni da ke na shi ban sani ba shi da muka hadu da malam ina gani zama mun ga ba wanda zai ce bai son Sheikh Mahmud Jafar wani malami ne ko wani kaunansa to she mu ce muku malamu ya mu ce almajiri she mahmud jafar ne kuma malam yayin ma sheikh mahmud jafar hidima hali zai kai kamar sheikh mahmud jafar ya ajiye shi kamar in ba shi ne shi zai ba da sallah a cikin masallacin malam mahmud sheikh mahmud jafar kuma bugu da kari na sheikh mahmud jafar mu daga mun san yadda aka yi bar duniya shine halbi aka yi masa a lokacin sallar fajar aka halbe shi to malam yana tare da waɗanda suka yi Sheikh Mahmud Jafar wanka to shi wannan ba karamin mutum ke zo da mutu wannan yawan ga wannan labarin da mu duka na kan ba wanda ya dake da wannan labari shin aka ba mu direct wannan labari dan shi malam ba karamin malami bane kamar da muke biye biye da shi always kan social media don shi yau muna gode ma Allah na Allah ya sa ya follow wannan tafarci wannan manyan malumma da suka shi muna cikin wannan gida kuma malam gaskiya ya ji dadin wannan gida sosai dan da ya fito da muke zuwa cikin fira shai bai san maka ba muna min biso irin biso na ayan na ali sunna wal jama'a aka ce mu yi biso ba yan addini ya ce mu yi biso ya zagan da idonsa yadda muke bi so cikin garin ga ki zo kuma ba mu baya a cikin wurin tarbiyyantar da yaran mu gashi na mu assasa wannan gida na masallaci ga wurin karantar da yara mata na shiga maza na shiga muna hamsa salawatu nan ganga ana juma'a nan ganga ya burge malam sosai kan aka malam na godiya sosai da abin da ya zo ya suke muna ciki mun shauku shi ne ke ya samu karatu sosai da yake ya koma gida insha Allah zai je tallan shi shek mu ma za mu introduce wannan gida mu nuna ma wannan gida na sundu a sunan shi zumunta community center a asasa wannan gida that was 2005 shi mu ce hawa 21 years kenan ko 21 years ke ganin wannan gida aka soma wannan ya sunan shi kungiya an soma cikin wanda wani gida wani daki guda biyu uku kawai ne daki noma daki na ke kwana wurin aka soma shi muka zo muka fi karfin wannan wurin shi muka move muka so cikin wannan building ina gani tun sakar jiya da ka zo na je da ke yawo a cikin wannan gida ka gaji mun shiga mu sauka shi ya ce kamar ah mu shiga nan mu sauka mu shiga nan mu sauka ce ashe gidan na da girma kan ga wannan gidan da muke ciki alimu this moment ga kuma gaskiya mun wuce wannan gidan gidan nan ba mu shiga nan ganga ya mana kadan kan aka muka kawo wani sa da ce kuma muna so mu sai wuri babban na wurin kanmu me muke tafi da shi a cikin wannan gida kamar da kan bayan mu ga membari ko wani juma'a ana hutuba ana juma'a sallan juma'a cikin wannan gida hamsa salawat kofa na bude muna da madrasa da muke tabbatar da yaran mu ake teaching su ba qur'ani kawai ba sannan abin ga tabiya na addini akhlaq dukka ana tabiyar da yara cikin wannan gida cikin madrasa muna da yara at least wuraren kamar 200 yara nake zuwa karatu a cikin wannan gida banda shi kuma muna da wani abu na ake kiransa waiting list yara nake kan waiting list kuma za su kai kamar wuraren kamar 150 da suke gira in fili zo kwanta zo shiga nan ganga banda shi kuma mun kebe kowane wata ana dawa a cikin wannan gida za maluma guda biyu za su zo a kebe wani weekend ya su a tara jama'a kamar yana ka tara yau ga a yi da'awa yadda za a yi maluma su kara suna tunasar da jama'a mu da muke tare da su mata muna tare da mata masu dimbin yawa sosai so kuma muna kebe ranar na ake zuwa musu ake musu da'awa a cikin wannan gida muna da maluman da suke karantar da yara da yawanci su suna zuwa ne suna yi muna fi sabilillahi ne ba su karban kowane sisi muna tare da su nan ganga banda shi kuma muna da wani abun da muka asasa cikin wannan gida muna kiransa sundukul janaiza da yake garin ganga biso ba shiri bane kamar yadda suka jiya ka shaida muna biya ne yana cost kamar rarin 4000 duk wanda ya zama member a cikin wannan kungiya inda wani abu akan gaya ci karo da shi muna dukan wannan cost na wannan biso na duka inda ke zama wannan member sundukul janaiza kenan banda shi kuma muna da committee daban-daban muna da committee na social welfare su aikin su ne duk lokacin za ji kamar wani bai da lafiya aka samu labari shi mu kai mu bai shi da ziyara muna da activities da yawa karamcin lokaci ya bada bamu koro ma shi gidan ga ba kwana ana activities sosai yanda ya kamata ne kai suke mu shi muna fariya muna godiya sosai in Allah ya sa muka baka wannan invitation ka hanshi ka zo muna kuma ka kara muna aske sosai a cikin tafiya jiya ina magana da mal Abubakar nace ina ce jiya kawai mun sayar da tafiyan jiya inna malam karatu da muka samu wurin malam da sakarin jiya da jiya ya koma Najeriya ma da ya wadatar da ya isa domin samu karatu sosai kuma malam bai kare ba yau yana da karatu kuma nan ganga bayan da muka fito Leicester Allah ya da gobe ya wuce zuwa Bradford Bradford kuma yan waye mu da ke Leeds Sheffield da Manchester da Bradford suka hadu daga Bradford malam zai je ya bada lecture wurin nan tukunan bayan wannan malam ya gangoro nan ganga kuma shi da mata inda kuke zaman ga gobe mata za su zo su zama malam da mata zalla za su zauna nan ganga insha Allah su musu doki karatu a wurin malam banda shi malam bai kare bande mun gama gobe Allah ya da ranar litani za mu je yawo da malam saboda dole ne ya zo kul rutul ard ya kamar malam ya je Iran shi ma ya gambe ke cikin wannan birni na UK insha Allah za je yawo da malam ranar litani kenan Allah da ranar talata za mu kai shi Birmingham Airport zai doki flight zuwa Glasgow ya je ya je program wurin nan na one day tukuna ya wuce zuwa Italy from Italy zuwa Germany wurin kuma zai spend one week tukuna malam ya koma gida shi malam zai gaji sosai kuma malam za mu gode ma sosai Allah ya yi sunka albarkashin zuwan kanga ya bari mu da yan waye mu yan Najeriya mu yi wani abin da ba mu taba yi ba this is the first time albarkashin zuwan malam mu Ghanaian community da Nigerian community muka zo together first abin da muka kirkiro shine mun yi mu assasa wani platform na shi ba shi wannan platform for the whole UK kowane gari a cikin wannan UK muna da at least members guda biyu uku na suke represent kan wannan platform mu assasa wannan platform na muka so ma kuma dawa kan wannan platform muka zo muka dace kama muna so mu zo da malam aka yi wannan hidima komai da komai hal malam ya zo da shi wannan platform ya yi tasiri sosai saboda zuwa malam kuma yau na muka je Leicester yan Leicester o wannan zaman na aka ji yau nan ba su taba yi ba albarkacin zuwa malam yan Leicester kuma sun samu hadin kai na Ghanaian Muslims Association da Nigerian Forum ko suka zo together suka asasa wannan dawa da muka yi yau ga kuma shalala su karasa su she zuwan ka just kwana biyu kenan amma mun gan haske sosai Allah ya bada yawancin rai Allah ya kara ilimi insha Allah zamu fasa wannan ba malam insha Allah fa tafaddal mashkura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ah, bushrain shaman na zumunta a wannan gari mai albarka na birmingham بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا يو الله تعالى godiya da farko da ƙarshe a rayuwarmu duka gaba ɗaya da ya bani dama ya ara mini lokaci na kawo muku ziyara ta musulunci da ƙauna daga tafiya mai nisa muka zo muka haɗu don mu tabbatar da cewa innamal mu'minuna ikhwa mu'minai yan uwan juna ne abokanan juna ne kuma za mu taimaki juna a wannan gari na Birmingham a ƙasar UK, England, United Kingdom. A wannan yammaci mai albarka, a wannan masallaci mai albarka, a wannan gida da makaranta mai tarin albarka. Na ji daɗi na ganku a sallan Juma'a, na ji daɗi na sake ganin ku yanzu gashi kun baro ayyukanku, kun baro offices naku, kun baro dukkan abubuwanku, gashi kun zo mun haɗu a nan. saboda mai zumunta mu gaida juna mu yi wa junanmu nasiha abin da nake so na magana a kai wasu ayoyi ne a guda uku na alkur'ani mai girma a kansu zan yi magana kuma daga kansu ne zan faɗaɗa aya ta farko a cikin suratun rum aya ta ashirin da ɗaya aya ta biyu a cikin suratu annahal aya ta saba'in da biyu akwai kuma aya ta cikin suratu ba ni sunan shi suratu nahal nake son ce ta saba'in da biyu waɗannan ayoyi zan yi shimfiɗa ne da su don su bani dama in faɗi abin da nake so na faɗa ayoyin gaba ɗaya kuma suna magana ne akan family issues zamantakewa tsakanin miji da mata da 'ya'ya ya za a building family ya za a zauna lafiya sannan kuma idan na gama akwai wasu shawarwari da zan bayar guda biyar sai na rufe magana na insha Allah na farko Allah yana faɗa a cikin suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya kwanda kai ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku da ya halicce ku daga rai guda ɗaya daga nan aka fara building family a duniya gabaki daya daga rai mutum daya shine annabi adam wa ja'ala minha zawjaha Allah ya halittan masa matarsa daga jikin wannan ran guda ɗaya shine na ita ce na Hawwa mutum biyu ne a duniya suka fara yin duniya gaba ɗaya da annabi Adam da na Hawwa وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء دقى النبي آدم دقى النبي نانا حوا شيني بث منهما رجالا كثيرا aka samu maza da yawa da yawa aka samu mata da yawa da yawa daga gare su ka ɗauka wannan abun da kai ake magana don wannan yana daga cikin dalili da mutum zai kafa gida tunda mu musulmi duk inda muka zauna to za mu kafa gida ina fata wannan bayanin da nake yan uwana mata suna jina ko a gida ko a nan masallaci Allah ya ce wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna Allaha kana alaikum raqiba aya ta biyu a cikin سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون daga cikin ayoyin Allah ne Allah madaukin sarki ya halitta muku daga jikinku daga rayukanku matanku kamar dai wancan aya din ne wa khalaqa minha zawjaha wannan kuma min anfusikum azwajan ja'ala lakum min anfusikum azwajan daga cikin manufar yin aure da zaka aure mata litaskunu ilaiha dan ka samu nutsuwa dan ka samu kwanciyar hankali a ce ashe daga cikin manufofi na mutum musulmi yayi aure to yana yin aure ne don ya samu kwanciyar hankali da matarsa ashe ke mata ki sani one of the wato uh, aims da objectives na a yi aure shine ki kwantarwa mijinki da hankali ki kwantarwa mijinki da hankali kada ki tayar masa da hankali ashe duk macen da aka aure ta ya kamata ta zama dalili ne da sababi na kawo mijinta peace of mind nutsuwa dan Allah ce litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya mawadda wa rahma tsakanin ku soyayya da kauna da jinkai inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أو تأير وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون Allah ya sa kun yi auratayya a tsakaninku namiji ya auri mace ya ba da sadaki sannan a tsakanin matan da kuke aura Allah ya ba ku banina ‘ya'ya wa hafada da jikoki ashe daga cikin manufar yin aure a samu waɗannan ‘ya'ya a samu jikoki Allah yana so a yi aure a samu ‘ya'ya a samu jikoki kuma shi Allah ya ɗauki nauyin ya azurta ku warzaka kun min at ya muku arziki daga daɗaɗa tsarkaka yanzu za ku yi imani ne da ƙarya za ku yi imani ne da kafirci za ku yi imani ne da bataccen abu afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillah da ni'imomin Allah kuma da ya muku hum yakfurun kuna kafircewa kuna butulci waɗannan ayoyin guda uku dukansu idan kun dunkule ma'anarsu tana nuna mana how a muslim can build his family What is the starting point of building family in Islam? Shi ne yin aure. Kai za ka yi aure, ke ma za ki aure, ma dama kana cewa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah akwai aure. Kuma menene manufan yin aure? a samu nutsuwa da kwanciyar hankali kenan ba musulmi yana yin auren mata ne don ta tayar masa da hankali ba ba musulmi yana auren mata ne don ta zama abokin gabansa ba kai ma ba za ka auri mace ne don ka tayar mata da hankali ka cutar da ita ka zalunce ta ba ku daina jawo wa musulunci zagi kuna zaluntan matanku kuna shiga hakkin matanku kuna tauye musu hakkinsu da Allah ya ba su kar ku yaka duk inda musulmi yake yana kula da iyalinsa don iyalinsa uwar 'ya'yansa ne sannan mata su gane ana bin su bashi su samar da peace su samar da nutsuwa su samar da kwanciyar hankali su samar da shi an dai a musulunci ne in dai addinin shari'a ne to dole ki zama dalili da zaki kwantar da hankalin mai gidanki ba ki zo ki jefa shi cikin bala'i da tashin hankali da masifa ba to duka mu bangarorin guda biyu ana bin mu bashi ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya mu ma maza wai bahaushe na cewa idan bera yana da sata yana sata to daddawa ma da yake sata yana da wari me yasa daddawan yake yin wari sai bera ya zo ganshi ya dauka sai bango ya tsage a Hausa sai bango ya yi cracking sai kadangare ya samu inda zai shiga idan da bango bai tsage ba ai da kadangare ba zai samu ya shiga ba ai Allah ya gaya mana a hadisi ingantacce a Bukhari da Muslim suka ruwaito inna almar'ata khuliqat min dila wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu Abu Hurairah ya ruwaito daga Annabi an halicci mace ne da karkataccen kashi kuma mafi karkatan kashi a jikin mutum kashin ribs wannan na sama shi ya fi karkacewa to da shi Allah ya halicci mace wannan bones na ribs to da shi Allah ya halicci mace da Allah ya halicci annabi Adam sai ya dauki guda ɗaya sai ya halitta matansa da shi daka ribs ɗin namiji yawansu bai kai na mace ba da za a buɗe mace za ga tana da full ribs nata an gani amma namiji za ga babu guda ɗaya wannan guda ɗayan fa na matansa ne matan da kake tare da ita wannan kashin shine nata to Allah ya ce ya halicce ta da wannan karkataccen kashi shi kuma kashin ribs bayan da za a yi ka danna shi ka miƙe shi fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu annabi ya ce in ka ce sai ka miƙar da shi sai ka karya shi kenan ba lalle matanka ta zama 100% ba mahaifiyanka ita ma mace ne ba za ta zama 100% ba sannan yarka mace ita ma ba za ta zama 100% ba dole sai a samu mushkila ku yadda da su a haka ku karbe su a haka ku yi haƙuri da su a haka sai ku ji daɗin rayuwa da su manzo Allah ya ce namiji zai ji daɗi da iyalinsa da matarsa ya yi haƙuri da ita tana karkace ɗin ya ci gaba da cin moriya da ita in ka ce sai ka miƙar da ita to za ka karya ta don a nuna mana alaƙa tsakanin auratayya building family da mace ne da namiji ina da manufa da yasa nake gaya muku wannan saboda ina jin tsoron wani tunani da ya fara shiga cikin kwakwalen mutanenmu wanda suna so su lalata wannan tunani gaba ɗaya amma laifinmu ne wani abu aka ƙirƙiro da shi da haka aka wayi gari yanzu mutane wannan tunanin ma za su bashi mutum ya zo yana rayuwa irin rayuwa ta kare me rayuwan kare in ya fita neman abinci a can zai je samu karya mace ya barbara ya dawo kawai gidansa ya kwana shi shi kadai to akwai mutanen da sun fara wannan tunanin kuma wannan ya saba tsarin musuluncinmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana sai mun yi hakuri da su su ma kuma an nuna musu su bi mu su mana da'a ku duba mana adalci duba justice a islam ku maza ku yi hakuri da iyalinku ku kuma mata ku yi da'a ka ka gani ku taimaka ku yi biyayya wannan malam chairman ni fa ina magana ne akan in islamic perspective ba ina magana ne akan zamani ba ba ina magana akan abin da wancan yace wancan ta ina magana akan abin da qur'ani yace ne mu mu yi muku hakuri da da, da raunin ku mu taimake ku sannan ku kuma ku taimaka mana ku yi mana da'a duk matar da ta fita daga wannan cycle din wallahi idan ta mallaki duniyar nan sai ta yi nadama a rayuwarta kuma duk matan da ta zama sababi na cutar da mijinta ko ta zalunce shi ko ta shiga haƙƙi ko ta watsa masa family ɗinsa ko ta rayuwarsa ta mai da shi ya zama kamar kamar wani wato wani wani wani wani ma'aukaci wallahi Allah bai zai barki ba akwai waɗanda suna sa mazan su kuka su zubar da hawaye Allah yana kallon ku kuma da haka yana daga cikin riba na musulunci in ka yi ba daidai ba a gaya maka saboda ka yi repentance malaman tarihi suke cewa asalin halittar ɗan adam annabi adam ne ya kwanta lokacin da Allah ya halicce shi sai Allah ya ce kwanta kai bacci da ya kwanta ya bacci sai Allah ya duba kaskashinsa na ribs na hagun sai ya cire guda ɗaya daga wannan ƙashi guda ɗaya na hagun nan da shi ne aka halitta masa mata yana farkawa daga bacci kawai sai ga mutum a kwance a gefensa ka duba asali sai ce a amma abin mamaki bai tsorita ba sai ya ga mutum ne irinsa shi kuma ya san a duniya ba wani ɗan adam in ba shi ba wanda suka riga shi zuwa duniya mala'iku ne sai da aka fara halittar mala'ika kafin a yi mutum da mala'iku ne suke rayuwa a duniya sai Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa ya gaya wa mala'iku ya ce zan sanya halifa a bayan ƙasa wannan shine asali na asalinka mala'iku suka ce a'a ubangiji mu me muka mun maka laifi ne Allah mun saba maka ne mun maka ba daidai ba ne muna maka komai me za ka halicci mutum a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun muna maka tasbihi muna gode maka ya Allah yaya za ka halicci wanda zai zo yayi barna a bayan ƙasa ka duba mala'iku ne suka fassara cewa dan adam in ka halice shi zai ta'adi ai ko lalle mala'iku kam suna kallon ta'adin da dan adam yake yi wa bayan gasa duk da haka amma Allah ya ya ce ha inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da ba ku sani ba akwai kuma wani alheri da dan adam yake da shi zan kawo dan adam wannan tun kafin halice annabi adam malam Allah da hannunsa da ya dace da shi da yumbu da tabo ya halicci annabi Adam da hannun shi wanda ya dace da shi yayi Adam ya tsaye da shi ya busa masa rai yace ka zama mutum ya zama mutum yana motsi malaka duba yadda Allah ya daraja ni ya daraja ka da hannunsa bai halicci annabi Adam da ƙasa da tabo kuma kaga da aka zo halitta annabi Adam malaman tarihi suke cewa Allah sai ya ce mala'iku ku zagaye duk duniya gaba ɗaya duk wani nau'in ƙasa duk wani sand duk wani soil duk wani rock dutse ko menene ku je ku kama wani particles a ciki ku kwaba mini ku haɗa mini da shi zan halicci Adam me hikiman haka saboda idan ya halicci annabi Adam duk ƴaƴan da annabi Adam ya halitta za su iya rayuwa a ko'ina a bayan ƙasa ko'ina shi ne zaga wani yana rayuwa eskimo wani yana rayuwa cikin kankara wani yana rayuwa cikin sanyi wani yana rayuwa cikin zafi wani kowa wani baki wani fari wani gajere wani doko wani kaza wani kaza duka Allah ya hikima da ya tashi bai gudu ba bai tsorita ba kawai sai ji yana son ta kaji sai ji yana son yana son wannan mata me yasa ka san me yasa yake so saboda li'annaha khuliqat minhu saboda daga jikinsa aka halicce ta she was nana hawa'u was was was was totally extracted from adam alayhi salatu wasalam one of his ribs left hand side ribs Allah ya deducing one of it ya halicci nana hawa'u da haka dole kawai sai je yana son ta abin da yake daga jikinka ne ai ba za ka yi shi ba yanzu hannunka dole ka so shi ai yatsanka dole ka so shi malam wannan fa shine asali yanda ake so musulmi kawai in yana tare da matarsa ya je yana son ta ideally to ke kuma mace ke ma da aka halicce ki ta jikin namiji yaya za ki kyamace shi kaga mun sauka daga kan asali an gane mun sauka daga kan asali muna so mu koma kan menene muna so mu koma kan rayuwa na dabbobi kenan abin da ya faru kenan shikenan malamai suka ce daga nan idan ka duba ƙashi na dama na ɗan adam namiji da na hagun zaka ga na dama ya fi yawa na hagun babu guda ɗaya ‘yan uwana idan kun gane wannan shimfiɗa’ to yana nuna mana cewa ashe mu addinin mu ya ginu ne akan taimakon juna inda za ku duba tarihin na na adam na na hawa'u akwai aikin da take yi a gidan adamu akwai kuma aikin da adamu yake yi a gidanta adamu yana noma adamu shi yake fita ya je nemo abinci amma hawa'u ita take sarrafa abinci Adamu shine namiji, Hawwa'u ita take haihuwa, Hawwa'u ita take da nono, ita take shayarwa. Hawwa'u ita take reno because it is part uh, of her responsibility. So, ya kamata mace ta gane ta gane cewa there are some responsibilities fundamental responsibilities da musulunci ya dora mata dole ta yi wannan ina magana akan Islam. kada ki bari zamani ya canja ki kaga na Hawwa'u tana gida ne annabi Adam yana fita ya nemo ya kawo ya nemo ya kawo wani ya ce ya je ya kawo naman layya ya sha wahala ya zuba pounds ya je ya siyo ya kawo a ƙasa irin wannan ya ajiye da ya tafi ya je ya dawo sai ya tarar da naman yadda yake ba ta yi ba shi ya biya kudin jirgi shi ya biya kudin biza shi ya kama gida haya shi yake biyan kudin magani na yara amma ya je ya kawo nama da kudin sai siya fa ya ajiye ya je ya dawo yanda ya ajiye haka ya tarar da shi guda yana bi an yayi magana an ce ba za a yi ba ba shi da bakin da zai fada saboda an fi shi ƙarfi haka ne ba sai na yi ƙarin bayani ba kun gane me ya jawo wannan dole sai mun nuna musu gane islamically Allah da ya halicce su akwai abin da ya dora musu na nauyi mu gaya musu Allah ne ya ce su yi Allah ne ya ce ku zauna a gida Allah ne ce ku yi hidima walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja tunda aka halicci dan adam a hankalin dan adam ya yadda ya san cewa mace tana wa mijinta hidima duk wani tunani wanda ba wannan ba to an sauka daga kan layi ne an bi wani layi na daban wanda ya sauka daga truck na jirgi ya sauka ina za ta yi daji zai tafi ku maza an haranta ku zalunci yan uwanku mata kar ku zalunce ku kuma Allah ya ce ku musu ihsani ku kyautata musu dolen ka ne ka kyautata wa matanka ah kina aiki albashi ni ma ina aiki kina salary ina wallahi ba zan take responsibility ba a'a mu a musulunci matanka matanka ne kai ne za ka yi komai amma in matanka ta taimake ka wannan is good ta taimaka maka saboda yanayin rayuwa uh, cost of living is high. Cost of living is very high. Ku haɗu ku rufa wa kanku asiri a kudin haya kudin makarantar yara asibiti transportation so on and so forth wannan a ɗaki ku tattauna ku taimaki junanku ba sai wani ya ji ba amma ka ce ba zan yi ba dole ne zaki to kai ma ka sauka daga layi to ita ma za ta iya ma sauka daga layi ta wani wuri ku yi haƙuri karatun na gida ne za mu yi na ga kamar ranka ya fara ɓaci ban san me faru ba yawwa yawwa ciyama na ga kana dariya mana amma ka ka fara bayani na ka fara turbunewa kana kana neman takarda za ka nuna min lokaci yayi kaga daman na gaya muku addini ya ginu akan adalci ne ku kyautata kuma kuma a kyautata muku ku yi ayi muku saboda ko da Allah ya zo halittar dan adam sai masa hannu biyu wannan hannu yana taimako wannan this hand is supporting this hand ko ba ka bane so kowane hannu is a complement of wanne dan uwan shi to haka rayuwar aure take haka ake building family haka idan uba ya girma da sai ya taimake shi me hikima a'a ni ne na sababin zuwan ka duniya fa kafin ka zo wadda ta haife ka ma ni na taimake ka na taimake ta kai din da ka zo duniya na ci gaba da taimakon ka na daga ka na yi maka duk abin da zan maka ni kuma yanzu gajiya ya kama ni tsuba ya kama ni ciwo ya kama ni rashin lafiya ya kama ni na yi ritaya na fara zama expired products a cikin mutane na yi stepping down kai kuma ka yi going up shikenan ideally sai ka dawo me kana daukan nauyin wannan wahalan da na maka kai kuma sai kai tunani yaya zaka iya min saka ya ka taimaka mini ba wai ka je ka dauke ni ka kai ni gidan shara ka jefar da ni ba la la bai ba la ko da addinin mu ya sha bamban dole sai ka taimaka min ina mana magana ne akan wannan su ne fundamentals abubuwa da ya kamata mu gane saboda daga gidan da muka fito kenan daga gidan musulunci idan muka kuskura muka canja wannan saboda zamani ko yanayi ko rayuwa a wani wuri to we are going to face the consequences kuma we are going to punish ourselves severely we are punishing as, what how are we living now we are punishing ourselves muna wahal da kanmu ne mu ne we are the problem of ourselves why saboda mun sauka daga koyarwar Allah kar ku zalunci mutum a'a wani ma a waje an ce kaka cuce shi balantana matanka ka tauye mata hakkin kar ka yadda ka bari matanka da bi ka hakki ta daga maka yatsa tana bin ka bashin wani hakki at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko ka rike ta da kyautatawa hanya sananniya ko ka sake ta da kyautata ka duba musulunci in ka sallame mace to ka bi ta da kyautatawa kada mu bari a juyar da tunani ya zama a wasu ne suke yi ba mu ba in ka sake mata ka kyautata mata ka sallame ta hada ta da dan kudin kashewa ka sallame ta watakila kana da motoci biyu ka ci ajiya dauki wannan saboda yara na da kika haifa mini a gida ne ko anan ne ka sallame ta dalili ya ka ko baka da lafiya ko wani uzuri kai mata kyauta shikenan ba wani abu bane wala yahillu wala yahillu lakum أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون sadaki idan kun ba su karku wace na baki kuɗi fon kaza an daura aure na baki kuɗi kuɗin mu na ƙasa kaza an ba da CD kaza naira kaza dola kaza kada bayan ta shigo ka ce a bani wannan kuɗin da da cinyewa a kar ku yi haka kaga Allah ya ce ku kyautata wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf kaga Allah ya ce ku rike su da sananniyar hanya da kyautatawa amsikuhunna bi ma'ruf ko kuma sarrihuhunna bi ma'ruf duba qur'ani al-imsaku bil ma'rufi wa tasrihu bil ihsani ka rike da kyautatawa ka sake ma da kyautatawa babu zagi ba cin mutunci Allah ce wala hunna diraran kada ku rike mata kuna cutar da su yanzu yau musulmi was it not a shame on us a ce wani ne zai koya mana yadda za mu kyautata wa iyalinmu la wallahi mun riga kowa mu riga kowa mu ne Allah ya ce mana mu yi mu kyautata duk wanda ya rike wata mace ya mata ta'addanci ya cutar da ita faqad zalama nafsahu wala tattakhidu ayati llahi huzwa wazkuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala alaykum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bih wattaqullaha wa alamu anna allaha bikulli shay'in alim wa idha tallaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf hatta aure aka ce idan matanka ai yarka aure ya mutu ta zo aure ya mutu ko kuma wali da kake kula da ita ta zo samu miji tana so za ta aura karka hana ta wala ta'dhuluhunna an yankena azwajahunna idan mace ta zo da mijin da take so za ta aura fala ta'dhuluhunna tamna'uhunna kar ku hana su su auri mazajen da suke so kar ku hana su idza taradaw bainahum bil ma'ruf dhalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billah wa'azi ne ake muku wanda ya imani da Allah wal yawmil akhiri da kuma ranar tashin alkiyama zalikum azka lakum wa asar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ciyarwa hakkin namiji ne ya ciyar da mata idan ya aure ta Allah ya ce ka ciyar ka je ka nemo duk inda zaka nemo ka ciyar in ka yadda zaka yi aure to ka yadda zaka ciyar amma maganar ka auro baka ciyarwa tun da ka sake nauyin da yake kanka to kai ma fa za a sake nauyin da kake bin wani bashi ba ka yi abin da ya zama serious ba ya zama fundamental a rayuwa ba to kai ma fa ba mamaki ka tari wani wulakanci a rayuwarka la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna Allah ce ku jiyar da su dadi ku kyautata musu alal musii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mai hali ya kyautata ya yalwata kar kai rowa Allah ya baka ka ciyar da iyali ka fanta ma kai more wanda Allah ya bashi karamin samu ma shi ma iya dan abin da ya samu wani ya sayo nama ya kawo wani kuma sai je sayo kifi sai ya kawo shikenan kawai mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna in za ku saki mata kafin ku sadu da su wa qad faradtum lahunna farida kuma kun ambaci sadaki an faɗi sadaki an ɗaura aure an gama kafin ka je kuma sai ka ce bari ka sake ta fa nisfu ma farattum illa an ya'funa wa ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah rabin abin da kuka farlanta musu sun ci rabin sadaki sai dai in sun yi afwa ko kuma wanda yake hannunsa auren yake hannunsa wali yayi afwa abin da ake nufi shine idan ka ɗaura aure da mace an faɗi komai ka ba da kuɗi kafin ka tare da ita a ɗaki ku yi mu'amala kawai sai ka fasa auren wataƙila wani bayani ka ji kai matan nan ba lafiya ba kai matan nan akwai wani problem ko kuma kai kanka ka ɗaura auren wataƙila ba tare da an samu wani consensus tsakaninka da iyali ko families ɗinka ko nawa ba sai kai niyan za ka fasa yana iya yiwa yau ka ɗaura aure baka ma tare baka ce ka fasa ka sake ta to a nan gurin ka duba inda musulunci ya ce a kyautata wa mata wallahi ya kamata ku fito da wannan goals din kuna bayani wa duniya a gane wallahi addinin musulunci bai zalunci mata ba ku gaya musu wallahi addinin mu ne ya zo a kyautata wa mata kuma ba wanda zai koya mana mu namu daga sama ne wallahi aure in ka ɗaura aure kawai daga sa aure ba ta fatare ba ka ce ka fasa to ta ci rabin sadaki idan miliyan dubu ka bata to ta ci mai miliyan ɗari biyar idan kuka kwana da ita a ɗaki sau ɗaya ta cinye sadakin nan duka rana ɗaya shifil islam kalli musulunci wai hatta a nan fa aka ce a kyautata duba in mun aure su mu kyautata idan za mu sake su mu kyautata in mun rabu da su mu kyautata haka Allah ya ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum Allah ya ce kada ku manta falala tsakaninku yanzu duk wannan fadin da nake duk Qur'ani ne duk Al-Qur'ani ne yake ta mana magana akan ba a auren mace malam sai an bada kuɗi sadaki sai ta darje ta faɗi kuɗin ta kaza ne ba sayanta za ka yi ba amma Allah ya ce a cikin suratul nisa'i wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a wannan ayar ita ce dalili a suratul nisa'i take nuna mana wajibi ne in zaka auri mace sai ka depositin wani kuɗi mai suna sadaki ba a titi kawai za ka ganta auren daduro ka da ita ɗaki ba akwai gado ita mace da kake ganinta da kafin musulunci ya zo a tsarin waɗancan mutanen wallahi ko gado ba sa bata mutanen da fa suke ganin cewa su suka san mace suka san hakkinta suka san wallahi gado ba sa bata gado mace yadda ka san kayan wanki haka aka ɗauke ta kai yaro da wallahi da ba musulunci lokacin da ba musulunci ba idan ubansa ya mutu ya bar ya bar mace yana da mata kaza ka san yaro yana iya gadan matan uban shi ya sake ta a ɗaki kuma matar babanka kawai sai ka sa ta cikin kayan gado ka gaje ta in ya ga dama ma ya keɓance da ita mata uban shi musulunci ya ce a'a wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf kar ku auri abinda matan iyayenku suka aura duk wanda ubansa ya auri mace haram ne ya aure ta sannan duk wanda ɗansa ya ɗaura aure da wata haram ne ka aure matar ɗanka sannan duk matar da ka aure ta duk matar da ka aure ta in dai ka auri wata mata aka daura aure to haramun ne ka auri yarta misali in ba ku gane ba ka daura aure da mata an ba da sadaki an yi komai kafin ka tare ko bayan ka tare kawai wata rana sai yarta budurwa ta zo gaishe ta sai ka ga to ai kai ka fi son yar ba za ka ce bari in canja in auri yar ba ai tun da ka auri uwar ta zance ya gare akwai sabanin malamai a ka sadu da ita baka sadu da ita ba wannan wasu maganganu ne daban malam ka duba yadda islam yake protecting right din mutanen nan duka wannan gata ne to hatta gado Allah ya ce lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qalla min aw kathur nasiban walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa maza suna da gado mata ma suna da gado Allah ya raba magana li zakar mislu hazzul unsayni da ake ta magana namiji yafi gadon namiji yafi na mace ana ta fada mara ilimi da bai karanta musulunci ba malam a musulunci akwai inda macen ma tana cin gado sama da namiji akwai kason da za a yi in ta ci ta ci namijin gidansu sai ta fi shi samu kun manta akwai lokacin da ya take cin rabin dukiyar ubanta zai iya yi wata tarayya da wani namiji kuma tafi shi da haka a daina zagin musulunci cewa ai musulunci yayi zalunci ya nuna cewa namiji yana da kaso biyu mace tana da daya wannan a wani bangare ne na rabon gado amma akwai rabon gado da yawa da yawa da yawa in kun zo karanta za ku gani to an ce a to ku da da ba kwa bayarwa ma gadon ku ba ko bayarwa ma ba kwa mu addinin mu ne ce a ba da gado mutanen nan da yau da suke suke karajin su suke wa mace kaza in mace tana al'ada koranta ake daga gida sai a maida ita wajen gari akwai gidan mata masu al'ada duk macin da ke menstruation periods dinta to she must go out from her house a kai ta wajen gari ta ta zama sai ta gama jininta sannan a dawo da ita annabi Allah ya ce ku zo da su gidanku ku zauna da su ku kwanta da su shimfiɗa ɗaya ku ci abinci tare da su jima'i ne kawai ba za ku yi da su ba ta Allah ba a samu sauki ba malam in ne ta kawo maka waɗannan wurare da musulunci yi wa mace gata wallahi malam ba za a yarga ba an ce kada kada a kuntata musu kada a watsa kashin su kuma kada a tilasta musu a gaje su a dole ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha kun ganin duk ayoyi ba nake kawo muku ba ma hadisai ba bai halatta gare ku ku tilasta a dole ku gaji mace a dole a dole ba wala tazuluhunna litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyinatin Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan katira duka waɗannan ayoyi ne da aka ce a kyautata musu wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا دعة ما تاني وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا دعة أتكين القرآن ني sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana magana akan ita fa mace ‘yar uwar namiji ne mu da mata a wajen Allah duk ɗaya ne wanda ya fi kowa a cikinmu mai tsoron Allah manzo Allah ce an nisa wa shaqa'iqur rijal da mata da mu da su duk ɗaya ne da haka ba shari'a bata ce namiji shi zai riga shiga aljanna mace ba za ta shiga ba kuma shari'a bata ce Allah ya fi son namiji akan mace ba ba a faɗa ba innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وانا duk inda Allah ya ambaci namiji sai ya faɗi mace in namiji mumini ne mace mumina in namiji mai bin Allah mace mai bin Allah namiji mai gaskiya mace mai gaskiya mai sadaka namiji dukkan su gabaki ɗaya mai azumi cikin maza da mai azumi cikin mata a wannan ayar ne babu justice sama da wannan justice din da Allah ya yi gidan mata Allah ya bada shi gidan maza ma Allah ya bada shi to duk wanda ya tsallake gidansa ya sauka daga inda Allah ya ajiye shi ya shiga can gurin ko aka kwaci hakkin wani aka bawa wani ko wani ya tauye ya ƙi yayi nasa yana jiran wani ya masa to ya canja tsarin rayuwa kuma zai sha wahala cikinka ya saba baya son fura da nono ka je ka yi ta dirka zaka kwana kana gudawa kuwa saboda ka shigar masa da abin da baya so a kula da wannan sannan kuma ana iya samun matsaloli suna iya faruwa tsakanin ma'aurata wannan duk shari'a ta babba mu shawara mu ainihin wato zauna lafiya da juna mu yi haƙuri da juna hatta waɗanda suke kyamar mata ba sa son mata ko a haifa musu ‘ya'ya mata kana faɗa da matanka saboda ta haifa maka ‘ya mace ka san inda alheri yake to kai da ba a haifan ‘ya mace da babanka ya haifi ya da baban babanka ya haifi mahaifiyarka a zo haife ta yaya za ku zo kuna kyamar matanku saboda sun haifi sun haifi ‘ya'ya mata wannan ɗabi'a da muke da shi mutu yana ƙin matarsa wa idza bushira ahaduhum bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون بشارة إن أكي ودينس أكتي أي أعيفا ما كما دا أجدا yini zai yana cikin bakin ciki kaga ya zo zumunta kamar an masa mutuwa ashe abin da ya faru matarsa ta haifi mace ne kawai ainal islam ka shiga ɗanɗana rayuwa ta jahiliya ka roƙi albarka wallahi tallahi malam wani wata mata ta ce yau da ka haifi gwamna ai gwanda ka haifi matar gwamna malam ka gane hausan kuwa da ka haifi ɗa ya zama gwamna gwanda ka haifi ya gwamna ya aure ta sai ka fi morewa Allah ku haka abun yake da yawa ƴaƴa mata sun fi rufa wa uba asiri wallahi sun fi tausayi kuma in kuɗi ne ma wallahi taimakon addini da wani abu wallahi mata sun fi ko hada abinda kun ga ba a samun kuɗi wajen mata su kuma talauci Allah ya jarabe su da shi they are always parasite kawai suna karba ne a bayar su zuka in ba ka yi da gaske ba su zuke ka gaba ɗaya Allah kare mu to daga ƙarshe wannan na muku shimfiɗa ne yanzu kun ga wannan ai duk adalci ne shari'a ya musu ko haka ne to sai aka ce ita kuma mata me ya kamata ta yi tunda duk an miki gata ga baki daya na farko dai malamai suna magana Allah musu rahama ta dalilin mace ake samun zuri'a ma'ana duk arzikin da ka samu a duniya na 'ya'yanka da za su rufa maka asiri yau ka nuna wane ka ce ɗanka ne in ka kwanta ma zai kula maka da gidanka ta dalilin matanka ne da haka mace ba abun jefarwa ba ne to ke kuma ki sani ke ma baki isa ba inda ba don mijinki ba baki isa ba inda ba don mijinka ba inda ba don mijinki ba yiwa notin kina alfahari ne kina nuna isa saboda kina da miji mu dai a musulunci Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana mu yi ƙoƙari mu nemi ainihin wato taimakon ubangiji a cikin duk abin da za mu yi kuma mu nemi taimako da yin aure mu nemi mata masu wannan sifar jama'a ina son ba ku shawara kuma mata ku ji wanda baya son ciwon kai wanda baya son blood din sai zama hai kari ya kuskure ya kuskuren aure daga cikin abin da yake total demolition na rayuwa wallahi in baka ci sa'an mata ba yanzu yanzu zaka zama tsoho furfura ya kama ka irin na a'a ni ba da kai nake ba ha a'a eh ni ma ina da furfura dan nayi haka me yasa zaka zargu kaga mutum yana ƙarami yana furfura stress damuwa tunani an buga maka kai a can an buga maka karama mace karama an ka ganta kankan makure ta abana amma ta dama baka bala'i wallahi malam so you should be very careful extra careful akan zaben abokiyar rayuwa musamman idan kana rayuwa a wurin da yake kasan karfin kafa ba wace ce karfin kafa karfin kafa mai rike ka gam baka isa ka rabu da shi ba sai kayi da gaske da haka Allah ya ce mu zabi kanita mai da'a wa Allah abu na farko wanda zaka fara duba wanda zaka aura shin tana bin Allah idan tana bin Allah ka samu jari capital ne wannan tsoron Allah shine zai sa ta maka biyayya dan da ka ce mata Allah ya ce ki bi ni za ce to sam'an wa ta'a yanzu kaga ba tana tunanin wata doka ko na ba a'a Allah ne ya ce na bi ka da haka zan bi ka saboda Allah ya ce in bi ka na rantse muku da Allah waɗanda suka auri mata masu addini su suke cikin aljannar duniya wallahi wallahi duk abin da ya ce a gidansa in dai za a iya ba a jayayya za a ce to saboda lokacin da ya bada wannan command kawai ba shi take kallon wa take tunawa Allah fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafiz Allah a cikin wannan ayar kadai Allah ya faɗa mana sifofin mata saliha ta zama mata kwarai karkar ɗauri macen da bata da kamewa bata da kunya yar rawa yar waka yar bin maza tana yaudararka tana alaka da kai tana alaka da wani gidanka ya rushe a zo a ɗebo maka ƴaƴan da ba naka ba kai ta biyan kuɗin asibiti kana kai su makaranta ashe ba naka ba ne baka sani ba yes saboda me kayi gaggawa kyau ne ya ɗauki hankalinka ko wani bukata ya ɗauki hankalinka idon ka yi rufe sai ka zo kana zaune kana biyan kuɗin haya wani kake biyawa kai ta zazzake ka ta ci mutuncinka a je a ɗauko maka cikin wani a ajiye maka ita hidima ba ka sani ba innocent bawan Allah saboda ka sauka daga kan ka'ida da aka ce kai zaɓi mutumin kirki kuma in kun matsanta kuna zaɓen na ƙwarai dole su gyara halin su zama mutanen ƙwarai wannan sifa na biyu hafizatul lil ghaibi mai kiyaye hakkin mijinta idan baya nan malam qur'ani ne wannan ka tabbatar matan da zaka aura ko kana gari ko baka gari ko ka tafi ka batta ko tana kasar ku ko tana ina ka tabbatar ba za ta yi phone da wani ba ba za ta yi chatting da wani ba ba za ta je wurin da ba da izinin ka ba kana ingila kana uk matanka yana ghana ko yana nigeria idan za ta je gidan suna sai ta yi maka text whatsapp please ka bani dama zan je gidan iyayena ka bani dama wannan su ne matan gwarai ba matan da zaka buga gida kana gani CCTV kyamara wai kana gadara ta sa a wayan kana gani to ta fita ya za ka yi da ita ka ce ranar kin fita karfe kaza CCTV ya gaya mun CCTV ina ruwanka da inda na je ina an bi karfinka mai tsoron Allah da tana gani idan ta saba maka baka nan ta saba wa Allah ne sai ka gwada ta kafin ka aure ta ka gwaggwada ta shi ready ta yi wannan ta zauna a wannan ka'idoji da Allah ya ce hafizatul lil ghaibi bima hafizallah salihatu qanitatun mai da'a mai yi wa Allah da'a da biyayya mai yawan sallah mai yawan azumi mai yawan ibada malamai suka ce daga cikin yadda ake zaben mace ta kware ana bincika suwaye iyayenta in ba kuma iyayenta ba to sai a duba ita kanta addininta da gaske take yi akwai waɗanda wallahi sun fi mazan imani malam akwai wanda wallahi idan za ka jefa ta ƙarshen duniya ba ka da damuwa ba za ta ci amana ka ba malam amma yau abin da yake damun mu shine kun gani da nake muku karatun nan an shayi mini fatawa mutum ya auro mace kafin lokacin haihuwanta ya sai ta kama nishi za ta haihu masa a gida ashe ta taho masa da bako bai sani ba da ya je zai auro ta bai yi bincike ba ya je ya ɗauko mace mai bin maza da haka ta ɗauko masa bako ta shigo masa da shi gida tun kafin fa ya aure ta da haka months da ya kamata ta haihu ba su kai ba kawai sai ya ji tana zan je asibiti ya ce me zaki wani ya ji tana ya ce ke karfa haihuwa zaki yanzu ya ce ba yanzu zaki haihu ba ba tuntunin kafin ya je ya je ya dawo ya sayo ruwan sha ta bulluko masa da ya ce wallahi ba na hawa ba ne yaya aka yi wani kuma sabon kes ne ashe ta je ta yi yawace yawace to duk wanda yake aure na gaggawa baya bincike zai facing consequences ku yi haƙuri mu addinin mu ya ce mana mu tace mu darje mu zaɓa mu duba abin da ya kamata saboda duk wanda zaka kawo ta zama uwan ƴaƴanka ne ya kamata ka tabbatar kana da garanti akan ta rayuwa yana iya canjawa sannan ka aure mai haƙuri ka aure wanda za ta zauna da kai dan Allah ba dan abin da kake ba musamman yanzu ku da kuke zaune a nan yawanci ba dan Allah za aure ku ba yawancin ku wanda zai aure ku ba dan Allah za ta aure ku ba kuna da wannan damuwar wallahi tallahi eh saboda ai akwai wani advantage akwai wani worldly benefit akwai wani advantage so koma me ma sharadin da zaka kafa ma za a ce eh eh eh sami'na wa ata'na ranar da ta shigo gari kuma ta zo jikinka zai gaya maka aljifunka zai maka bayani mu'amala zaka gani da batar hankali yau ma la yanfa'un nadamu ranar da nadama ba ta da amfani to shi yasa kai ma ka nutsu tunda shari'a ya baka dama ka duba da tabarau ɗinka ka leƙa ka bincika takarda ne aka baka an ce ka sa hannu kawai ka sa hannu in aka ce sa hannu ka yadda a kashe ka ya ka sa hannu shikenan to sai ka bincika wannan shawara ce nake baku saboda zai taimaka mana wajen rage dukkan matsaloli na ainihin wato a ainihin wato zamantakewa malamai wallahi cewa suka yi hatta abin da zaka duba ka duba matar da tana iya rike maka sirrinka abin da ake nufi malam duk matar da ta aure ka ta san sirrinka iya asirinka ya kare inda ka aure mace ta gama da kai to ka nemi matar da za ta yi maka wannan protection na wannan sirrin naka wanda za ta yi ta yada ka a cikin gawaye ba da yawa maza suna da larurori wata ta zo tana ba da labarin mijinta wani ya zo bacci ta ce kamar jaki yake ya ta ihu ya ta doke wata ta ce wallahi na daure shi da igiya da daddare duka ya ta buge buge ya an tashe shi ya ce ka wallahi sorry bai sani ba ashe buge buge yake da daddare ki rufa masa asiri mana wani bayi da lafiya sai ta je ta faɗa bai da lafiya sirrinsa ne asirinsa ne gashi cikakken mutum a ido malam yana da kamala amma ta je ta watsa masa asiri dole sai ka nemi matan da za ta rufa maka asiri matan da za ka gaya mata sirri ta ɓoye sai ba za ta faɗa ba sai ka ce ta faɗa duka wannan yana cikin abin da malamai suka faɗa shi yasa annabi ibrahim da ya kawo ziyara annabi ibrahim alaihi salam bari ba ku wannan kissa annabi ibrahim ya ɗauki matarsa ya kai ta jaji ya je jefar da ita ya ajiye ta Allah ne ya ce kai ta can ya jefa ta ummu ismail can bayan shekaru ashe ta haifu ta haifi ɗa ismail annabi ismail kenan lokacin da zai tafi ya batta ka duba mata masu haƙuri ta ce yanzu a nan za ka tafi ka tafi ka bar ni ya ce haka Allah ya ce in tafi in barki a nan gurin ashe malam dalilin gina ɗakin ka'aba a wurin ne kenan ita ta ɗauka ya tuzartar da ita ya ce Allah ne ya ce in kawo ki in ajiye ki ya tafi da awa ta ce ila man takiluni izuwa hannun wa zaka banni ya Ibrahim ya ce ila Allah Allah shi zai kula ba kowa ba ɗan adam ba dabba ba kowa ya ajiye ta ya tafi wa zai kula da ni ya ce Allah mana duban imani wannan Allah fa da ya kula da wannan mata Saratu yana nan har yau baya bacci la ta'khudhu sinatun wala nawmun Allahu akbar bayan shekaru hatta ya fita ya fita Ismail yayi aure dan Annabi Ibrahim Allah ya dada mai waye ce koma ka duba iyalinka ya je ya tarar da har ya girma har gari sun yi gari ba ni sunan shi suna zama mutane har sun fara zuwa sun tare a wurin sauran ya je ya samu bayanan amma ku yi haƙuri da wannan kissan da annabi ibrahim ya taho gidan ɗansa ismail na ɗan tsatsallake muku kissa ne saboda ina so kawai meeting point ne sai ya zo gidan ismail da ya zo gidansa sai ya tarar da matarsa a gida ashe mu a musulunci wa karna fi buyuti kunna mata ku zauna a gidajenku wala tabarzajuna tabarrujan jahiliyyatil ula ku daina fita unnecessary fita kullun kina titi kullun kina yawo asalin mace mudi a musulunci tana cikin gida ne tana zaune a gida shine gatanki a kawo miki ki ci mai kyau a kama miki gida a biya miki kina zaune a gida ki tikin kiyan yara ba wanda zai kula da dan wani in ba dan shi ba na rantse da Allah ba wanda zai kula maka da ɗanka sama da uwar da ta haife shi aikin ku kenan this is your primary assignment but you forget it now today yazo ya tarar da matar ɗansa ina mijinki ta ce ya tafi jeji farauta ka ji annabin Allah ya tafi farauta ka kula da gatan da Allah ya maka fa annabin Allah ya tafi farauta malam farauta farauta sai ya je ya jefi dabba ya samu abin da zai ci ya kawo iyali yau ga kamalan kana zan zaka je kai aikin 7 hours 6 hours 4 hours kaza a tara maka kuɗi mai kauri ka ci mai kyau ka sha mai kyau kana kwanciya amma baka zuwa sallah su bayi yes yes kana ma losing juma'a kana neman kuɗi juma'a yana wuce maka no ga annabi Allah sai yayi farauta yanzu kai yanzu ka duba a rayuwanka sai ka dauki itace ka shiga daji kana nemo dabba ka bita da gudu ta kure maka gudu ka fada rami ka bita ka buge ta shine zaka nemi abin da zaka ci ya zaka yi rayuwa yanzu duk Allah ya mantar da ku wannan ba ku sani ba amma biyayya gare shi ya gagara yace yaya rayuwanku sai mata annabi Ismail ta ce o muna cikin wahala yawwa to kaga matsalar mata banda ba sirri kenan muna cikin wahala ba abinci yanzu ma ya tafi nema kwana nawa ba mu samu ba wallahi rayuwar nan muna cikin bata san waye ba sai ce to yace to ba laifi yace zan tafi daman da yazo bata samu bai samu kulawa ba yace to idan yazo ki ce masa wani dattijo ya zo gaishe shi bai same shi ba bai ce ni baban shi bane yace amma ki gaya masa ya canja kofar gidansa malam kaji magana manya yace idan ya dawo ki gaya masa ya canja kofar gida tana murna za a canja masa kofar gida bata sani ba shi ita ce kofar yana shigowa a riwaya aka ce yana shigowa annabi Ismail ya dawo daga daji da naman daji da dabbobi da ya farauta Allahu akbar annabin Allah ya goyo ya goyo barewa ya goyo shirwa ya goyo abin nan wannan zai kawo iyali ashe kaga responsibilities shi ya fita ya nemo ita kuma za ta me za ta gyara kar ku canza wannan abu wallahi tallahi mata wannan annabawa kenan ya nemo ya kawo za ta gyara aikin namiji ya fita ya nemo aikin mace kuma ta gyara sai ya ji kanshin babansa kawai sai Allah ya sa masa yi smelling baban shi kawai sai ya ji kamar baban shi babanka da baka ganshi ba babanka da aka tafi an haife ka bai zo a wannan sauransu annabi annabi ah sai ce ya bada sako ne ta ce eh da ya zo ya tambaye ni na gaya masa kaza kaza kaza ai muna cikin matsi da wahala da waye waye da sauransu ya ce duk kika gaggaya masa duka asirin mu gaba ɗaya komai kin kin fada ka duba mace fa bata san waye ya zo ba bata san waye ya zo ba ta ɗebe gaba ɗaya asirin gidan ta je ta faɗa wallahi tallahi malam muna buƙatar matanmu mu kawo su makaranta Allah shi yasa na gaya wa ciya mana na ce ni ina cikin shawarar nake baku ku buɗe musu karatu a sati sau biyu kwana biyu ko ko da tutu hours ne matan yanda kuke zuwa kuna jin wa'azin nan a buɗe musu class ba jin wa'azi kawai ba a'a class a yi haƙuri a samu malamai a buɗe mu suna buƙatar mu koyar da su su san wannan tarihin zai taimaka mana ya rage mana damuwa su rinka zuwa kowa ta bada awa 2 hours a sati ko 4 hours a sati ta tafi sauran aikinta da mu'amalanta amma ta zo a yi mata karatu a koya mata qur'ani a koya mata hadisi a koya mata tarihin annabawa tarihin matan kwarai ta ji ta tafi da shi zaka ga yadda gidanka zai dau gyara amma ba zuwa makaranta dole mu samu problem ku yi hakuri wannan shine gidanmu shine asalinmu kada daman da kuka samu a rayuwa ya sa ku canja don change oh. yes kar ku canja ku rike al'adanku ku rike ɗabi'anku in ka ga ɗan Pakistan yana sa kayan Pakistan in ka je gidan ɗan Pakistan yana abinci irin na Pakistan a'a in ka je gurin ɗan Yaman yana maintaining in ya buɗe mata'am wurin cin abinci restaurants yana decoration irin na kasansu in ka ga yayansu suna sa musu kaya in ka ga wane ne duk wanda suke neman taimako yan uwan suke zuwa su kawa suna maintaining culture ɗinsu suna maintaining kai dan me yasa zaka bari iyalinka kawai ta canja da zo su ɗauki wani culture wanda ba nata ba ba dole ta baka ciwon kai ba to wannan shine ma'anar wannan zumuntan shine ma'anar zumuntan nan mu zo a koya mana me muka baro a ai iyayen ku sun taimaka muku na yayi ba sai da suka muku tarbiyya suka tsare muku addinin ku suka ba ku ilimi yanzu kuka zo ka zama manyan mutane a nan ba to ku yayanku me kuka musu ya ce haka kika ce ku dawo kisan nan ku bani tunanin ku mun dawo kan kisan mu annabi ibrahim ya ce matan nan haka ya masa ya ce to ya ba da sako ta ce eh ya ba da sako ya ce me ya ce ta ce ya ce ka canja kofar gidanka ya ce za ka abi Ibrahim wannan dattijon da ya zo babana kenan Ibrahim kuma ya umarce ni wa amara ni an utallekaki ya ce in sake ki ki haɗa kayan ki tafi gida na sallame ki me yasa ai annabi ne amma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha shi annabi ne baya magana kan son zuciya Allah ne ya ce ayi ya rabuwansa da ita kenan bayan shekaru shekaru ya manta ya daɗa wajen wata sai baban ya sake dawa unfortunately kuma ya dawo baya nan ya tafi ina ya tafi daji neman abinci namiji baya kwanciya gida mace miƙe kafa kawo tuwo kawo abinci sai ka fita ka nema kwarai kuwa you should be very serious kar ka zama matacce ka fita ka nema haka ne mutum da akwai lafiya akwai jari a yi yes sai dai in Allah ya baka hutu ka wahala ka samu yaya suna taimakon ka sai kai bacci wani wace ya ce ya'yansa ya ce kai ku za ku yi komai ba inda zan je wallahi ya ce ku ya ce ku kuka kashe ni ayi ya ce ku kuka mai da ni tsoho ni ta wahala na biya muku university ni ta wahala na taimaki uwarku na na ta wahala ya ce ni ma yanzu na yi ritaya huta zan yi wallahi zan ci mai kyau in sha ya ce yana kwance ya ce ku tura ni ku kai ni masallaci a tura shi an gama ce ku kai ni a kai ni umra a kai ni hajji yana kwance yara sun zo kudin makaranta kanana ce ku je yayan ku ya biya yayi magana ya ce bashi kake biya fa har yanzu baka gama biya ba gaskiya ne mana a kai yanzu abinda baban ka ya miya ka biya dan uba ya ce ka taimaka wa kannan ka menene a ciki kana biyan bashi ne in yi maka lissafi miliyan nawa ya kashe ma kafin gama ya ce bashi kai bashi ne baka gama biya ba ba shikenan sai ya sake dawowa ya samu mata ta karbe shi hannu biyu sannu da zuwa ta masa shimfiɗa wannan mata ta biyu mata Ismail kenan annabi Ismail ta ce sauko sauko sauko ya ce a ina kan hanya ba zan sauko ba yana kan dokinsa malam ta ɗauko abu ta goge masa kafa ta karkaɗe masa ƙura a jikinsa ba ta san shi ba fa amma tsoho ne dattijo ne annabi Ibrahim ta kula da shi ta ba wa dabba ruwa ta yi komai ta kawo dabba abinci ta ce ga abinci ya ce a'a ya ce yaya kuke ciki ta ce wai alhamdulillah ba matsala ta ce ba matsala ko ɗaya ba ki da damuwa ita ce ba ta da damuwa yaya yayi mijinki ta ce alhamdulillah yana ina ta ce ya tafi gona ya tafi daji yaushe zai dawo sai da yamma zai dawo zaka jira shi ya ce a ba zan jira ba ya ce to sai an jima zan tafi ce har tafiya za ka tsaya ka sha ruwa ya ce a ya ce idan ya zo ki ce masa dattijo ya zo za su gaisa kuma ki ce masa ya rike kofar gidansa ya rike ta kofar gidansa ya rike ta ta ce ta gode yana dawowa sai ya ce wani bako ya zo nan gidan sai ta ce eh kasan annabawa Allah yana sanar da su ce wane ne ta ce wala ba ta san waye ba ya me yace ta gaya masa ya gaya miki sako ta ce eh ya faɗa ke kin masa wani abu ne ya miki tambayoyi eh me kika ce ta ce alhamdulillah ni ban faɗi komai muna ce muna cikin zaman lafiya kuma muna cikin wadata ko da ko ba ma cikin wadatar dan a lokacin ma ba abinci yayi ya tafi neman wani amma ka duba yadda mace take rufa mijinta asiri sai ya ce ta ce ya ce a gaya ma ka rike kofar gidanka sai ya ce to za ka abi ibrahim wannan babana ne ibrahim kuma ya umarce ni in ci gaba da rike ki kar na sake ki abinda malamai suke faɗa a nan shine idan ka auri mace ka ci sa'an aure to Allah zai taimake ka ka samu nasara kuma za ka ci gaba da zama da ita Allah shi zai kare mata mutuncinta a gidanta yanzu wannan mata annabi Ibrahim ta je ta sayo mutunci ne da haka duk matar da ta bi mijinta sai da'a ta rike sirrin gidan mijinta ayi Allah bai zai tozarta ta ba to wannan shine blueprint na matan musulmi yanda ya kamata su zama yanzu ku duba bambanci a kissa daya mata biyu daya ta bar gidan aurenta ta yi asara daya kuma gashi ta yi me gata nan ta zo tana samun daula da jin daɗi ya laita a ce matanmu suna fahimtar wannan suna ganewa da an zauna lafiya da haka matar ƙwarin ita ce mai husnu ta'a al-istijaba li amri zawj tana amsa umarnin mijinta idan amara bil ma'ruf kuma ya zamanto malamai suka ce yajibu an takuna ta'a nabi'a aw aw nabi'a min al-qalb tana bulbula ne daga cikin zuciya matanka tana maka da'a daga zuciya ne take maka da'a ba wai ba wai eye service bane ba a'a saboda Allah tabaraka ta'ala yayi umarce ta ne da ta yi sannan ta zama tana da husnul mazhari wal hay'a kyakkyawan shiga da yanayi ado kwalliya kada mata ta zama kazama husnul mazhari wal hay'ati aka ce inna tajammula amrun fitriyyun inda al insani shi yin ado da kwalliya abu ne da Allah ya yi dan adam yana son ado ko mutum baya ado in ya ga mai ado yana son sa ha ke mata ba kina son mijinki ya soki ba to ki ado mana ki gyara jikinki amma ana rikici da ke bakya wanka ana rikici da ke bakya gashi gyaran gashi bakya yanke farce kicin ɗinki wari datti kazanta ƴaƴanki kazanta bakya kulawa kina azabtar da mijinki ya je gidan abokinsa ya ji kanshi ya ji daɗi ya zo gidansa wari yana nema ya kashe shi yana ta hira a waje baya iya dawowa gidanki saboda baki da kula ya zaki bari haka ya faru kar ki tona kanki asiri da haka yin ado da mutum ya gama ta da yanayi mai kyau riwaya ta zo daga Abdullahi dan Mas'ud wani mutum ya ce manzon Allah inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasana mutum yana so rigarsa ta zama mai kyau takalminsa ya zama mai kyau yanzu wannan girman kai ne annabi ya ce a inna Allah jamilun yuhibbul jamala Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau tabaraka wa ta'ala manzo Allah ce khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha ko absarta ilaiha ko tasudduka idza absarta ita ce mafi alherin mata kana ganin ta zaka ji dadi hajiya talatu hajiya maryam hajiya kande annabi ya ce matar kwarai ita ce miji yana ganin ta zai ji dadi ba matar da kana tuno ta hawan jininka zai ƙara hai ba wallahi ba matar da ba ka so ka ganta ba kasan yanzu abin da ke faruwa malam saboda mata sun yi sakaci ba sa kula da kansu da gidajensu wala kowa in ya dawo wayar sa ita ne kaga mutum haka baya gani sosai fa ya dora gilas haka yana haka tun da ya shigo gidan nan sai ya awa uku a haka ga matarsa ta yi kwalliya bai gani to ai ba ta burge shi wannan ne yake burge shi da ka ke ɗauki hankalin mijinki ki rinka yin abin da zai dau hankalinki kwalliya gyaran jiki ƙanshi kula da gashin jiki ki abu mai kyau kin an haramta masa ya je ya bi matan banza tunda matansa ta halal suna nan su yi masa kwalliya mana an baki dama kina da damammaki amma kin kashe kanki shi yasa mace mai hikima ita ce take ɗaukan hankalin mijinta da kwalliya da ado kuma duk inda namiji yake yana da rauni a gaban mace inda tana masa kwalliya musamman tana sa masa turare musamman tana gyara jikinta sannan a tawaddudu ila zauci lalle matar da zaka zaba mala in kana son ka ka samu ciwon kai da problem a gidanka ka auri matar da take son ka lalle ka tabbatar tana son ka kuma don Allah ba don aljihu ba wani ya yi aure tun da ya aure yin auren farko ana shigowa aka fara caje masa aljihu ya shiga ban ɗaki ta caji aljihun tas a ina to kaga wannan akwai akwai akwai damuwa wanda za ta ta'amul ma aka bi kulli ihtiramin wa taqdir za ta maka mu'amala da girmamawa da mutuntawa mai faranta maka rai ba mai bakanta maka rai ba dan haka ku yi kokari ku yi wa kanku zabi dan kada ku samu ciwon kai sannan ku zabi matar da ta yarda da abin da Allah ya raba kar ta rinka kwatanta samunka da samun abokinka abokinka yana babban kamfani yana samun kuɗi da yawa ya kama babban gida matanka kuma tana so kai kuma malamin makaranta ne ko kana aikin ƙarfi ne ko kana aikin wahala ne wai matanka da zuci ce sai ta yi comparing rayuwar wancan da nata ta je can an yi biki an yi taro ko ta ganta da gwal gwal ko ta ganta da kaya ta zo ta tashi hankalinka ta ce dole sai ka maida mata rayuwanta irin wannan zaka sha wahala kawai shi yasa aka ce ka auri matan da zaka yi za ta yi hakuri da kai kai in ka samu ka kawo mata amma ba wai ta je ta gano ta zo ta dora maka bala'i ba shine arida bima qasama Allah lak manzo Allah ce irda bima qasama Allah lak takun as'adan nas da haka almar'atu salihah shakiratun li rabbiha mu'tarifatun bi fadli zawjiha alaiha mai gode ubangiji ne da ya mata falala sannan kuma mai furuci ne dangane da fadli rabbiha aw fadli zawjiha alaiha mijinta in ya mata dan abu kadan tana masa addu'a ita ce matar da in ka bata wannan ruwan sa ce a Allah ya albarka na gode idan ka kawo mata nama kai ce ne wa mai gida kai kokari fa thank you so much wallahi i'm very happy with my children a sa yara su zo su maka godiya saboda ka kawo abun alheri amma mata malam ka kawo abu ko kallo ba za ta wani ya zo da cefane hannunsa niki niki ya fito daga mota ya gaji yana dudu dudu yana kira tana ji ta ce what happened me ya faru ya ce zo mana me zan maka ba ta zo ba masu mulki kenan ya ce kaya na kawo ta ce ka ajiya nan a to ai ta san ta san hakkinta wai ba godiya yanzu wannan gobe zai je wahala wani ya ce malam duk abin da na mata ita ba za ta min godiya ba sai dai uwarta ta kira ta gode ko yayanta amma ita ta buɗe min baki ya ce ni ni da matata in ji ta ce na gode wallahi ba ta faɗa saboda tana da arugansi ita ba ta yi wa miji godiya manzo Allah ya ce man la yashkurin nas la yashkurillah wanda baya gode wa Allah baya gode wa mutane da haka ki zama mai yi wa miji godiya idan kun gode sai a karo muku la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid mai hakuri mai tawakkali zuwa ga Allah idan ta zama tana da hakuri baka da damuwa duk wanda ya auri mace mai hakuri mai juriya tana haƙuri kuna rarrafe kuna rarrafe har Allah ya ɗaga ku to wannan ita ce abokiyar tafiya amma duk wanda ya ce yana so wato ya ƙone kafin ya tafasa to an samu matsala kaga asalin ruwa malam ba za ka ruwa abinci ba zai taɓa ƙonewa ba sai ya fara tafasa ai stage stage ne level level ne ai ko to sai wani ya ce shi kawai zai ƙone ne kafin ya tafasa to da yawa akwai matanmu masu gaggawa suna so su ƙone kafin su tafasa ban san aikin da kake yi ba ban san sana'ar da kake ban san yaya kai sogulin yau ne wai yanzu yanzu ne kawai sai mutum ya zama mawadaci ku je ku tambayi tsofaffin da suka zo nan garin wahalan da suka sha wani kafin ya mallaki gida ya ci bashi ya yi wahala ya yi stressin kansa ya ki taimakon uwarsa ya ki taimakon ubansa ya daina saka rigar da yake so ya daina zuwa hutu ya yi ta tara kuɗi ya mallaki gida sai kawai ka zo ka ɗauko yarinya ka ta ce wannan gidan ba na son shi wannan kai kuma abin da Allah mallaka maka kenan bai zai yiwu ba da ka ce an koya musu addini maganin wannan abun ku kawo su masallaci ku kawo su program babu inda za su je a koya musu inda makarantar boko ba za koya musu wannan ba ku gane mu muna da wani rabo ne daga Allah yake kawo mana muke yake canja tunanin mu daga sama to idan ka nesanta matanka daga wurin addini da wurin ibada za ta yi ta baka ciwon kai kuma lokacin ba laifin ta bane laifin ka ne mace ta kirki ita ce mai cika alƙawarin miji alwafa'u lizawj yayi alƙawari da ita to za ta cika wannan alkawari ba mace ce mai tonan asirin miji ba ba wanda take tozarta miji ba sannan kuma tana shigar da farin ciki idan mijinta ya ganta sannan kuma tana son mijinta sannan kuma tana haƙuri da ɗan abin da aka samu na albashi ko abin da aka samu na shigowa sannan la tulhiqu zawja bi kasratin nafaqati ba ta takura miji ta kai shi bango bani bani bani bani irhaqu zawji bi kasratin nafaqat kenan kullum bani in kai ba a godewa sannan kuma gaba ɗaya ka ƙare akan ta kawai to wannan ba ita ce matar abokiyar zama ba daga ƙarshe Allah ya yi bayani akan matan kirki masu istikrari a gida asalin mace ta zauna a gida sai dai in miji ya saki hakkinsa ya ba da dama ta fita in ya ba da dama ya halatta ta fita kuma asalin mace ba ta fita daga gidanta sai da izinin miji ko ina za ta je sai ta tambaya وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى abu na ƙarshe da zan tsaya a kai saboda ƙurewar lokaci ina ba ku shawara ‘yan uwana musulmi da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka idan kun haɗa can da nan to zai taimake ku magance matsalar samun ‘ya'ya marasa tarbiyya tunda ka ɗora matanka akan addini tana haƙuri da kai kenan duk abin da kace ta yi wa ɗanka za ta yi to amma matuƙar ba a samu wani abin da na faɗa ba to ba za ka samu ‘ya'ya na ƙwarai ba saboda me bata kula da ‘ya'yanta ba ya kamata mace ta sani cewa part of responsibilities ɗinta da Allah ya ɗora mata ta kula da 'ya'ya ku bari matanku su koya wa 'ya'yanku tarbiyya wanda kuka yadda da shi yaro shi wato wato yaro komi aka koya masa da shi yake tashi idan kaga ka samu matsala da ɗanka akwai tasirin uwar shi to daga cikin matsaloli shine wato ba mu da lokacin iyalanmu gaskiya yaranmu suna bin mu bashi baka da lokacin ƴaƴanka baka da lokacin matanka daga cikin problems ɗinku a nan gurin shine kuna da ƙarancin lokacin iyalanku aikinku shi yake cinye lokacinku neman kuɗinku shi yake cinye lokacinku na sani kowa yana tsoron talauci ne kowa ya samu yadda zai surviving amma kuma ya zaka je kana neman abin da zaka ci ka sha abin da kuma kake haifa ya zama maka bala'i matanka baka zauna da ita kana hira da ita ba ba dole ta canja tunani akan ka ba ba ta zama da kai dole tunanin ta ya canja ita ma ta tafi tana can wani yana ta yi mata abu nan tana kallon talabishin tana gani tana kallon tunani tana jin news tana duba whatsapp ta shiga tiktok ta yi komai saboda baka nan tunda baka nan dole ta ta kallon waya a can take dauko ɗabi'un sai ta zo ta gasa maka aya a hannunka ku zauna da matan ku at least mutum kai ya zama yana tufo sabin yana aiki ka ware rana ɗaya don Allah for your wife ka zauna a gida yara su ganka ayi wasa da yara ka ɗauke su ku tafi club ko ku taka da ƙafa ko ka zauna a gida ku kalle komai da za ku yi tare da yaranka ya fi ai amma baka da time to yaya za ka yi ka kafa dokanka abi to wannan yana cikin zalunci da maza suke wa matansu kuma matan kunnan suna bugo waya suna faɗa ba ku da time ɗinsu kuma kuna son ku kafa doka a gidanku kuma ku ba ku sauke nauyin da Allah ya ɗora muku ba kuma ɗanka yana da haƙƙi a kanka ya za a yi ɗanka ya zo bai saba da kai ba ya fi saba da malamin makarantarsa da yawan 'ya'yan ku sun fi sanin malamin makarantarsu ba kai uba ne kai haihuwa ne kawai aikin kai ka ce akuya ku ta haifa kuna tarawa amma kuma wani ne yake yake yake kula da su yaro ya dawo baka nan uwarsa ba ta nan ya ta buga ta yi can kai ma ka buga ta yi ku dawo ku tarar da yara suna kwanciya a kobar gida ko an je an hada su da game an ce in kun dawo ku dauki microwave ku dumama abincin ku ku kunna gem shikenan ba maganan ku yi sallar la'asar ba maganan ku yi magariba ka zo a gaje uwar ta zo a gaje wani ma zai tsaya a matsa amne da sauran ya dan siyo abinci kafin ya zo ma yaran sun yi abinci haka yaran suke rayuwa yaya yaro zai iya karatun qur'ani yaya yaro zai san yaranka gaba ɗaya tarbiyyar naka ka ɗauka ka ba wasu wasu ne suke maka tarbiyya idan kuna so ku samu gyara malam ku yi kokari ku gyara wannan problem ina jiya muku tsoron abin da zai biyo bayan nan da shekara goma fa Allah kar ku zo ku rasa ƴaƴan ku ba za su zo nan masallacin ba Allah a ce zumunta ya ce what is zumunta I don't know zumunta wallahi da ka ku nutsu ku gyara in zaka nemi duniyar kai rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana ka nemi duniya ka nemi lahira wannan ba shine farko ba shine karshe ba kuma wannan rayuwar ba shine na karshe ba ku kula da wannan abu na biyu shine ku samu alaitilaf ku haɗa kanku ɗan uwana yanzu da ba don kun haɗa kanku ba kun isa ku yi wannan abun kun isa ku rinka tara wajen miliyan takwas ko miliyan goma kuna kashewa duk wata a kuɗin nan yanda kuke majoracin ku ƙananan ma'aikata ne a shi kaga amfanin haɗin kai duk yawan abu in kun haɗa kai to the more you are united kuma the more za ku samu ci gaba da ɗaukaka amma in kuka bari kuka rarrabe kuka watse ni dan kaza ne ni dan kaza ne ni ba ruwana da kaza ni an bata min rai ni ma zan ware wallahi ba za ku taba succeeding da nasara ba malam a gidanku fa tsakanin yaya da ƙani fa ana samun sabani a haƙura malam a jikinka fa wata rana harshenka a haƙorinka sai tauna harshe sai ka ji zafi kamar ka daki haƙorin amma harshe bai taba faɗa da da haƙori ba suna tare wannan hannun ɗaya ya fi ɗaya tsawo ɗaya bai taba hasada me yasa ka fi ni tsawo kaga suna faɗa ba wai ba duk wannan aya ne ake nuna maka zaka haɗu da ɗan uwanka ka fi shi ko ya fi ka ko ya haƙuri da juna mu kanmu jikinmu fat fat ne yanzu ɗan adam jikinsa kashi ɗari uku gaba ɗari uku da sittin ne kowanne ba iri ɗaya da ɗan uwansa ba amma sun yi haƙuri sun zauna me yasa mu ba za mu yi haƙuri da juna ba idan kuka haɗa kai za ku samu nasara yanzu na samu labari alhamdulillah ana ta ƙoƙari ana so a sai gida a sai guri masallaci babba na zamani za ku ji daɗi in kun je masallacin su waɗancan 'yan indiya 'yan pakistan za ku sha'awa me yasa suka samu wannan su ba mutane ba ne ko ba mutane ba ne sun haɗa kai sun yi haƙuri sun cire abin aljihunsu ba su yi rowa ba sun bayar sai suka yi succeeding sai su yi benefiting ko yau dan indiya ya faɗi ya mutu ko dan pakistan ya faɗi ya mutu wallahi yana da wurin wankan gawa wallahi yana da inda iyalinsa za ta yi sallar juma'a wallahi yana da inda zai je filanci wuri wadatacce da za su yi sallar idi ku duba yadda suke kula da gurin ibadarsu ku duba yadda suke kula da inda suke haduwa me yasa mu bakake ba ma so shikenan yanda ake ce mana kamar dabbobin haka mun yadda mu zama kamar dabbobin zama a irin waɗannan ƙasashe ilimi ne ci gaba ne da haka mu yi amfani da mu muna tunani mu yi haƙuri da juna kun ga yanzu wannan zuwan da kuke yi mu haɗu mu gaisa yana da tasiri fa yanzu kun ga 'ya'yanku sun zo sun haɗu an kora sun haɗu suna can sama dan wannan ya san dan wannan dan wannan yayi aboki da wannan matan ku suna sama matan wannan ta ga wannan matan wannan ta ga wannan an yi hakuri an zauna an ci abinci tare an sha shayi tare wannan abun ba ku da kuɗin da za ku iya saya wa kanku wannan mutuncin wallahi tallahi to wai idan ba ku da gurin da za ku haɗu ya za ku yi yanzu so kake wata rana idan mun zo sai a ce mana malam kai hakuri babu inda za mu yi za a yi karatu malam ba hol mun je mun rasa da haka muna muku addu'a wannan kokari da kuke yi zumunta masjid bayin din nan muna so ku zama kokari kace gida da abubakar yana gaya mana yana cewa wallahi malam muna da kokarin sayan gidaje kan amma ba mu da kokarin sayan masallatai kowa zai yi kokari ka duba tsadan gida anan amma zai kokari ya mallaka target din sa na farko ya nemi gida amma yanzu ba za mu iya sayawa Allah gida ba ba za mu iya sayawa Allah masallaci ba ba za mu haɗa ka ba mu haɗa kai ba sannan abu na biyu shine kai a nan kake da matarka da 'ya'yanka duk 'ya'yanka ba san ma iyayenka ba ba san ƙasarka ba labari suke ji sai a talabijin za su gani an nuna nan kace nan Ghana kenan ce oh Ghana bai ma sani ba a nan Najeriya kenan to yanzu waɗannan yaran da kuka tara 'yan munyi munyi munyi munyi ƙanana duk kuna da furfura kun tara furfura what is what what what are you planning for the, for their futures future what are you planning for them menene kuka shirya musu yanzu ba za ku so ku tanadar wa ƴaƴanku da in sun gama duk abin da suke suna da masallacin da za su haɗu ba yanzu kuma nan ya muka kaɗan yanzu in ƴaƴanku suka girma za su iya haɗuwa nan ba za ku kuna buƙatar guri babba sama da wannan ku tashi ku miƙe daga baccin ku ko ada kai kowa ya bada abin da Allah ya ba cikin abin da Allah ya masa arziki kar kai da kai wa Allah cire ka ɗauka ka bayar ɗari ɗaya ne ɗari biyu ne hamsin ne saba'in ne nawa ne ɗauki ka bayar wallahi wannan shi ne watakila dalilin shiganka aljanna wallahi tallahi wallahi mala sannan kuma ku nemi kuɗin nan ku yi sana'a mu yawanci mu baƙaƙe galibin abin da ke damu mu shine kowa aikin gwamnati aikin kamfani aikin gwamnati amma you are very low kuma you are very weak akan harkar business ba za mu je mu ga babban shago kato mu ga wani mall a ce naku bane ba waɗancan mutane in sun zo su ba aikin gwamnati suke ba suna da restaurant suna da wurin kaza suna da wurin kaza sai kun canja tunani kada mu haɗu mu haɗu akan abu ɗaya kowa shi zai nan gaba zai zo aikin ya gagara amma wanda yake da tunanin business to ya creating business ya creating business wallahi ku nan kun isa ku zama customers na mutum dan uwanku da ya buɗe wurin sana'a idan kuka samu masu kuɗi businessmen a cikin ku ba ku da ciwon kai duk inda aka ɗaga za ku tsaya alal akalli ko ba komai za su iya baku bashi ku biya su a hankali amma duk kun zama ma'aikata masu jiran wata a biya ku albashi ko a sati a biya ku akwai damuwa da haka lalle mu zama masu tunani sannan yan bokon ku yi amfani da bokon da kuke da shi me boko yanzu misalin kamar lawyers a cikin ku akwai expert akan lawyers damuwar da take damun ku kuna zuwa kuna neman lauya ba ku ba ha me yasa ku ba za ku bude office ba me yasa ku dan Afirka dan Najeriya dan Ghana ba zai bude office na lauya ba Allah kalle muna da problem mu je gurin dan uwan mu yana cin yaren mu muna jin yaren sa ya san manufan mu kuma he going to protect our interests and our religion kuna da masu ilimi a cikin ku amma ba za a ba su guidance and counseling ba a dora su a ce ga kuna da dama kuna da yanci kuna da takarda lawyer ba ku ku bude a samu expert akan lawyers wannan na office kaza na kaza ne wannan wuri kaza abin da ya shafi sayan gidaje abin da ya shafi sayan ku- abin da sauransu abin da ya shafi extension na visa abin da ya shafi duk wani damuwar ku kuna da yan uwanku da kuka yi building sai kun yi wannan tunanin sai kun yi planning sojoji ne ku shigar da yaran ku aikin soja aikin dan sanda wani aikin gwamnati lawyers ne mene duk ku shigar da su wallahi za a zo nan da shekara 20 30 za ku ga wallahi a garin nan sai dai ku zagaya ku juya ku jera ba wanda zai muku wani abin da kuke ba kwasu yes the plan is so they have succeeded but you you are sleeping mun dankarar da kwakwalwar mu da haka ina goyon baya ɗari bisa ɗari wallahi tallahi kuma na ji daɗin wannan ƙoƙarin da kuka yi kuma shine amfanin haɗin kai kuma na gaya ciyaman na ce ka tashi ka da- ka daina bacci ciyaman ka tashi a haɗu da kowa a tafi da shi ba wanda bai da amfani a cikin ku wallahi kowa kowa muna buƙatar sa matan nan su ma su rinka bayarwa kowa ma ku bayar ku fa baki ne anan ku rufa kanku asiri nan da Allah ya jarbe ku anan kuke haihuwa kun tara yaya ku gina wa yayan ku gobe future planning bina'ul mustaqbal building the future ku yi abin da 'ya'yanku za ce ka Allah yi wa iyayenmu albarka Allah ya taimake su sun taimaka sun sai mana wannan gurin lokacin guri da sauki kun san rayuwa wahala take ta yi komi opportunities comes while and at once yawanci dama ba ta maimaituwa wani abun wallahi in yanzu ana yi gobe ba za a iya yin sa ba kuma komi yana iya canjawa day or night doka za ta iya zuwa wani abu ya canja so ku yi maza maza ku yi amfani da daman ku kar ku bari ku samu matsala abu na uku ku rinka sada zumunci ku rinka gaida juna in wani bai da lafiya a je a gaishe shi a masallaci a sanar dan uwan mu bai da lafiya ko da ko shara yake yi ya ga an mutunta shi shara ko yana zaune jobless ne bai da aiki ya ga an je an gaishe shi ko ba a bashi komai ba a je a gaishe shi ballanta ma a tafi mai da wani abu an yi kuma komin girman mutum komin wadatarsa in yana ciwo ko wani abu ku je gidansa ku gaishe shi ku tura kwamiti su gaishe shi ko kowa bai je ba a tura kwamiti a je a gaishe shi a ɗauki wani abu na ruwan sha a bashi ba zai manta ba zai ce lallai inda nake sallah an damu da ni kar ku yadda ku yi wancan rayuwan ba ruwana da kowa ni na taho ni ne wa kaina wahala so ni zan yi rayuwan bature ba ruwana da kowa kai a'a kai ba su bane kai daban ne halittan kuma daban addinin ku daban ɗabi'a ku daban ka haɗu da ɗan uwanka ka rufa kanka asiri in bala'i ya zo muku ka haɗu damuwa idan ta zo muku ka tinkare ta wallahi sai Allah ya taimake ku amma da mu kuka bari kuka watse ba kwa taimakon juna ba kwa tausayin juna akwai damuwa ha yanzu misali ai yanzu kuna gani na da a- a nesa kuna gani na a hoto kuna so na kuna kauna na amma yau gashi na zo har gidanku na zo masallacin ku na zo mun zauna mun yi wasa da dariya mun ci abinci mun sha ruwa na kwana da ku na tashi da ku wallahi sai kun ji kun bi kaunata sama da kaunar da kuke min a shekarun baya me yasa saboda na zo wajen ku alal akalli na bar legacy ƴaƴan ku kanana su ce wannan malami ya taba zuwa garin mu to haka kai ma idan kana zuwa gidan wani ba zai taba manta da kai kuma annabi ya gaya mana musa da zumunci alqur'ani ya gaya mana fa hal asaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum sannan ku dinga aure tsakaninku challenges da suke damun ku shine problem din wani lokacin mu da muke waje mu ne muke gano muku damuwar ku ba ku fiye ganin su ba saboda ni'ima ta yi muku yawa ta ku kuna zaune a turai ba ku da sauro ba ku da bandit wanda yake dan gane daman bai san bandit ba yana cikin ni'ima ba ku da dauke wuta ba ku da talaucin rayuwa ba ku da kaza amma ku tuna inda kuka baro idan kun tuna inda kuka baro to sai ku gane cewa kaza to kuma wannan ni'imar da Allah ya muku kuma sai muku jarabawa kun san jarabawar idan kuka haifi 'ya'ya kuka tara 'ya'yanku 'yan mata suka girma waye zai aura dan Pakistan dan Bangladesh dan India waye zai aura zaka mai da ita Ghana ne ta Accra ko Kano ko Zaria ko Zazzau ya zaka yi dole sai ku da kanku yaro ya waye yarinya ta waye zaka dauke ta kame da ita kauyen akara ba za ta yadda ba kuma tana jin cewa ita yar kasa ce to kaga dole kai wa kanka lissafi tunda Allah ya jarabe ka ka samu wannan to sai kai planning ku musu rayuwa mai daɗi sai ku aura musu yan uwanku to shine amfanin ku jawo youth din ku samarin ku suna zuwa masallaci sallah ana zuwa masallacin nan sallah suna koyan qur'ani ana koya musu programs na addini anan sai kaga wani yaro ya hankalinsa ya maka sai ka hada shi da yarka ko suna program suna dan haduwa an fita ana dan gaisawa dan nan wani ya ga wata ya ce yana so dan fitan nan da suke su hadu ba wai wani abin nan haduwa za a yi na haram ba amma dai wannan ya zo a mota wannan ya hau wani sai ya gano yar wani sai ya ga ba sai ya kashe kuɗi ya je can gida ya aure wata ba sai ya aure ta kun rage wa kanku tension wani ya ce yana gani aka ɗauki yarsa aka tafi da ita Pakistan. Wallahi, to ya zai sun haɗu. Abu na ƙarshe da zan tsaya a kai shi ne, ku mai da hankali akan yaran ku matasa. Na lura kuna da matasa a wurin nan, kuna da yara, kuna da jari. Shi na gaya masa, na ce a Abu Shuraim, da malam da malaman islamiyya na ce ku ɗauka wurin nan ba naku bane ku ɗauka wurin nan na waɗannan yaran ne wannan yaran wannan matasan wallahi in kun yaka shine za ku yi succeeding na farko ku jawo su jiki in ba ku jawo su ba suna da inda za su je a ja su haka ne ku buɗe musu hanyoyin da za su je suna son wurin ran da kuka mutu za su riƙe wurin ba mamaki yaran nan su samu opportunities more than opportunities da kuka samu ba mamaki ko ba za su samu irin naku ba amma yayin da kuka jawo su jiki kuka koya musu addini to ba ku da ciwo ko kun fadi kun mutu za su dora za su building on abin da kuka tafi kuka bari malamai suka ce kowace al'umma alaman cin nasararta da ɗaukakarta shine in tana kula da matasanta amma wallahi kuka bar 'ya'yanku wasu suka karɓe muku za ku yi kuka za ku yi kuka za ku zubar da hawaye don haka ku yi haƙuri da su ku sani kamar kuna wani yaƙi ne ana ja kuna ja ana ja kuna ja kuna lallabo su in kun yi haka za ku samu taufiq kuma za ku samu nasara maganganun suna da yawa kuma na san insha Allah akwai wani session din da za a sake zama daga baya barin dan dakata anan Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa kaga dan ka gane bambancin wannan ya fi ni ƙoshi wannan shi a ƙoshi yake kaga tun da muka zo ruwan nan sha yake ni ga na wannan ban buɗe ba ma to Allah sa albarka muna godiya Allah sa ka alheri
takbir takbir masha Allah muna godiya zuwa ga malam da irin bayanan da malamin muna wa khasatan ta bangaren matasanmu malam muna tare da matasanmu masha Allah su ma suna kwadayin aure kuma cikin nasihohin da malam ya yi ina ga kamar matasan nan sun doki karatu ne da yawa kuma wannan karatun da malam ya muna khasatan ta bangaren mazaje karatu ne da ya kamace ya ce muna saba jin wannan karatutuka domin muna da matsalolin da mu ta bangaren mu kamar yadda malam ya bayani sai sa muka bukace gobe zaman da malam da yi khasa ne for matan muna bukatan mazajen duka insha Allah ku turo da matattakin ku su zo su saurare bayanin da malam da ya musu domin matsalolin da muke huskanta cikin wanga gari hal yake zuwa ya sauko zuwa ga ƴaƴanmu duka yana fitowa cikin gidajenmu kamar yadda malamin mu na bayani shi yasa muna bukatan insha Allah jama'a ayi kokari gobe a turo muna matan insha Allah da da mu ci gaba da second or third agenda da muke da shi yin masjid bayan project da mu ba su lokaci su zo su karbi tabarwa'at ko ko su zo su ba mu bayani game da abin da suke tafiya da shi amma idan muka dubi lokacin magrib muna da akalla minti biyar mu yi sallar magrib shi yasa muna bukatan jama'a mun tura wannan bayan sallah da kuma tambayoyin da mazaje ke da shi da hatta ma matan da ke sama insha Allah su ma suna da tambayoyi sun yi su rubuta tambayoyinsu su kawo karshe kuma mun nemi tabarru'at game da da'awan da muke yin da'awa project da ake yin kuma insha Allah shi yasa mun bukata malamin mu daya daga cikin maluman mu ya cika mu da addu'a mu samu mu yi sallar maghrib bayan mun gaba maghrib ala tul insha Allah mun zauna kuma insha Allah malam ya ci gaba da program insha Allah malam Ismail insha Allah muna bukatan ka ka cika mu da addu'a
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعدنا وفقنا للحق ولا طريق مستقيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما همته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب